الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ga watan safar hijirar adabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 22 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka jami'u tirmidhi na babban malami abu isa ibn saura a tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na nawa kenan na biyar ko a darasin da ya gabata mun karanta babin da yake magana akan miftahu sala at-tuhur ma'ana mabudin sallah shine ainihin wato tsarki mun karanta hadisai a ƙarƙashin wannan babi kuma gwargwado mun ɗanyi bayani a game da ma'anar waɗannan hadisai da ke cikin wannan babi mun kuma karanta babi na hudu babin da yake magana akan addu'ar da mutum zai idan zai shiga alkhala ma'ana zai shiga banɗaki mun tattauna shi ma mun karanta hadithai da malam abu isa tirmidhi ya kawo a ƙarƙashin wannan babi na ainihin wato ma ya ƙulu idan da khalal khala ƙarshe mun sami addu'o'i ko addu'a da lafazi daban-daban akwai lafazin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith akwai kuma a'udhu bika min al-khubuthi wal khabith ko al khubuthi wal khaba'ith ko kace Allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khabith ko kuma kace Allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith ko kace a'udhu bika min al khubuthi wal khabith ko min al khubuthi wal khaba'ith kowane lafazi a kafaɗa ruwayar tana ɗaukansa kuma ɗan bambancin kawai shine tsakanin alhubfe da alhabib abinda suka ce shine neman tsari daga dukkan wani abin ki in ka ɗauki lafazin farko a'udhu bika ko allahumma inni a'udhu bika min alhubfi wal khabib alhabib dukkan wani abu da dan adam zai cuta wa dan adam dan adam zai ji ba daɗi zai bata masa rai zai wannan shi ake kira da alhabib da haka kana neman tsarin Allah kaga aljanun su ma sun shigo ciki kaga wannan kalmar wannan lafazin na alkhubthi wal khabib yana da fadin da dukkan wata damuwa ko wani abin ki kana neman tsarin sa a cikin gurin da zaka shiga dan biyan bukata sannan ka dauki lafazin min alkhubuthi wal khaba'ith shi kuma shine aljanu maza da kuma aljanu mata to mun tattauna game da me ake nufi da alkhala kuma shin sai in mutum zai shiga alkhala ne zai yi ko kuma duk inda zai biya bukatar su zai yi wannan addu'ar to ra'ayin jumhur shine yafi rinjaye inda jumhur suka ce duk inda mutum zai biya bukatarsa ko da an tanadi gurin musamman don biyan bukata irin wannan ko kuma larura ce ta sa ya je biyan bukatarsa ba wai gini aka yi na cewa nan gurin ban ɗaki ba ne zai yi wannan addu'a ta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko kuma ɗaya lafazin to shi ma wannan babin kusan mun dan tattauna shi a satin da ya gabata sannan mun karanta babi na biyar babin abin da yake magana akan idan mutum ya fito daga ban ɗaki ko bayi me zai faɗa to shi ma mun karanta lafazi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ainihin wato gufranak gufranak wanda gufranaka in ka karanta shi a gufranak kamar yadda ya zo a cikin hadithin ko dai ka ce maf'ulun bihi ne manso shi gufranak akwai wani fi'ili da zaka kaddara shi wanda shine zai nasabci gufranak din shine as'aluka akwai fi'ilin as'aluka kaga ya zama fi'ilun wa fa'il as'aluka gufranak ko atlubu gufranak domin ka ce gufranak lalle labudda akwai in ka ce maf'ulun bihi ne to me yana sabce shi menene yasa ya zama mansubi ko kuma kana iya cewa gufranak wato maf'ulun mutlaq ne idan ka ce maf'ulun mutlaq ne sai zama kaddarawar igfir gufranak igfir gufranak haka suka ce in ka ce maf'ulun mutlaq ne to sai zama kaddarawar da zaka yi shine igfir gufranak in kuma ka dauki gufranaka a matsayin maf'ulun bihi to lalle akwai abinda ake kaddarawa shine akwai fi'il wa fa'il shine wato atlubu gufrana ko as'aluka gufrana ma'ana ina roƙonka gafarka an gane ko to kuma suka tattauna game da kalmar gufranak neman gafara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in da ya fito ko yake yi in ya fito daga ban daki laifi aka yi a ban dakin da ake neman gafara to wannan addu'ar suka ce tana daukan fuskoki guda biyu ko dai annahu astaghfara ya nemi gafaran ne sabida ya tsinci kansa a wani hali da aka ya hukunta kin yin zikiri shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah fi sa'iri halatihi illa inda alhaja a kowane hali annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata yadhkurullah ala kulli ahyani manzo Allah ko da yaushe yana ambatan Allah amma banda lokacin shiga ban daki da aka wai wannan dan kin yin zikirin a daidai wannan lokaci shi yasa to in ya fito sai dan dan wannan yan sakannin da yan mintunan da aka yi ba yi zikirin ba to shi ma kaman wato al istighfaru ya taju ila istighfarin kenan ma'ana istighfarin da yake bukata shi ma ya masa istighfari kenan da aka in ya fito sai ce gofaranak wannan kaulin farko kenan wasu suka ce a ita wato karfin dan adam wato bai isa ba ya biya godiyar ni'imomin Allah maɗaukacin sarki ɗan adam biyan da ya kai da ya ga cewa ya biya wato godiyar ni'imar da Allah ya masa ba zai iya ba kama tun daga halatta masa abinci da sauƙaƙa masa cin abincin da haɗiye abincin da abin sha da kuma tsara wannan abincin ta fuskar da ta dace da maslahar jiki ya zama abin da mutum ya ci ɗin zai tafi wani guri a sarrafa shi a aika kaza a yi kaza a yi kaza duk waɗannan ni'imomi ne duk sanda wata gaba ta ba da matsala ko ta ƙi ta yi aikinta ko ta samu matsala ɗan adam in ya ci abinci yakan zama ma musiba amma rashin samun musiba da ɗan adam saboda in ya ci daga baki zai tafi wani guri wannan gurin wuraren da Allah ta'ala ya sa abinci ake sassarrafa shi ko abin sha sai ga dan adam ya ci shi salin alin kuma ma in jiki ya wari iya adadin da yake bukata ragowa kuma sai a tara shi a wani guri sannan sai Allah ya sanya wa dan adam wani alam da in wannan gurin ya cika sai kuma a ce a je a rage wannan ita ma ni'ima ce to wace irin godiya ga Allah zaka ka biya irin waɗannan ni'imomin ina fata gane to sai suka ce shi yasa kawai sai dai ka fake da neman gafarar Allah ma'ana abin da ya kamata na ƙure maleji ga godiya ga Allah ba za ka iya ba to shi kenan sai dai ka dinga haɗawa da kuma neman gafara sai dai ka dinga haɗawa da istighfari an gane ko yawa wai istighfarin ya cike gibin haƙƙin godiya ga wannan ni'imomin da Allah ta'ala ya maka an gane ko to wannan shine ah, abinda ah, wannan kalma ta gufranak take dauke da shi to sai kuma akwai wata magana da Abu Isa Tirmidhi ya faɗa a cikin ƙarshen hadisin yake cewa la yu'rafu fi hadhal babi illa hadithu Aisha an sani ba ko za kun kula za ku ga ya kawo wannan la yu'rafu fi hadhal bab illa hadithu Aisha babu hadisin da aka san an ruwaito a wannan babin sai hadisin Aisha radiyallahu anha to wannan magana ta Abu Isa Tirmidhi tana daukan fuska guda biyu in yana nufin babu hadisi ingantacce da aka ruwaito a babin addu'ar fita daga ban ɗaki sai wannan hadisin guda ɗaya shi kaɗai ya inganta wannan magana ta sa haka take idan kuma yana nufin kwata-kwata kowane irin hadisi ko da wanda bai inganta ba a samu ba da yake da wannan a yake magana akan addu'ar fita daga ban ɗaki to wannan kuma magana ta sai zama akwai ta'akkubi akwai gyara a cikinta an gane ko domin ko ba komai akwai hadisin da Anas ya ruwaito wanda ibnu maja ya fitar da shi hadisin da yake cewa annabi ya kasance idan ya fito daga ban daki yana ce alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani kaga wannan shi ma lafazin hadisi ne ibnu maja ya kawo shi daga ciki akwai hadisin abi dharrin shi ma makamancin irin wannan wanda imamun nasa'i ya fitar da shi daga ciki akwai hadisin abdullahi dan abbas wanda imam ad-dara qutni ya fitar da shi marfu'i da yake cewa alhamdulillahi alladhi akhraja anni ma yu'dhini wa amsaka alayya ma yanfa'uni kaga wannan shi ma lafazi ne wanda aka ruwaito a wasu ruwayoyin cewa annabi yana karanta wannan in ya fito daga ban daki alhamdulillahi alladhi akhraja anni ma yu'dhini sannan wa amsaka alayya ma yanfa'uni daga ciki akwai hadithin sahal ibn abi hatma shi ma makamancin irin wannan wanda ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin al-ilal daga ciki akwai hadithin abdullahi dan umar marfu'i ne al-addara qutni ya fitar da shi alhamdulillahi alladhi adhaqani ladzatahu wa abqa alayya quwwatahu wa azhaba anni adha kaga duk waɗannan alfaz ne waɗanda an ruwaito shi an ruwaito su a wasu wuraren waɗanda dukkanin su azkar ne ko addu'o'i ne na fitowa daga banɗaki an fahimta ko sai dai maganar da zamu fahimta a cikin wannan magana ta Abu Isa Tirmidhi cewa la yuqrafu fi hadal ba illa hadithu Aisha illa hadithu Aisha to in ka ce yana nufin babu wani hadisi da ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'ar fitowa daga banɗaki sai hadithin Aisha wannan musallam za a sallama Abu Isa Tirmidhi hakan idan kuma Abu Isa Tirmidhi ya kore dukkan wata ruwaya ko yana ganin ba wata ruwaya da aka taba ruwaita da take magana akan addu'ar fita daga banɗaki sai a ce a to ba haka bane domin ga wa'annan ruwayoyin da mun karanta sai da duk ba su da inganci da aka mafi akallu ka ce akwai hadisai sai dai ka ce wanda ya tabbata da addu'ar fita daga banɗaki shine ruwayar hadithin Aisha radiyallahu anha gufranak wayance duk da tsayin su duk akwai maganganu cikin isnadin su ba su inganta ba an fahimci wannan to babi na ƙarshe da muka karanta shine babin hana fuskantar alƙibla bi gha'idin aw bawlin to wannan shi kuma dan abin da zamu dan ƙara kaɗan shine kalmar Abu Ayyub al-Ansari da yace qadimna Sham mun je ƙasar Sham fa wajadna marahi da qad buniyat nahwal Ka'aba sai muka tarar da bandakunan su bandakunan su an gina su kuma suna kallon alƙibla suna kallon Ka'aba fa nan harifu anha sai mu karkace musu wa nastaghfirullah sannan sai mu nemi gafarar Allah to kalmar wa nastaghfirullah laifi akai ɗaya kenan to wannan sai suka ce wa nastaghfirullah yana ɗaukan fuskoki daban-daban yana iya ɗaukan yastaghfirullah min al-istiqbal yana neman gafarar Allah saboda annabi ya hana a fuskanci alƙibla in za a biya bukata ko to su kuma gashi sun zo ƙasar Sham sun tarar da banɗakuna an giggina su suna kallon Ka'aba to kuma tun da an riga an tsara su a haka aka gina su matsugunan su ka alƙibla suke kallo ya za ka yi in ka ce za ka kallo wani guri ma ba zai yi ba dole sai dai ka kalla in kuma ka ce to bari ka juya baya zai dan baka allowance to ka juya alƙibla baya nan ma an hana ai to shi yasa wannan yanayin da suka tsinci kansu sai suke neman gafara wannan wannan sagafirullahan zaka iya fassara shi da haka daya na biyu yastaghfirullaha min dhunubi kawai yana neman gafarar Allah ne daga zunubansa domin fadhanbu yuzkaru bidham shi zunubi ana tuna shi ne da yin wani zunubin da haka duk da cewa wannan ba laifi bane kun kalli alƙibla amma larura ce ta sa ku kalla amma wannan sai tuna maka ai ba shi kadai bane laifin da ka taba yi shi ma sai tuna maka wani laifin sai ka nemi gafara Allah da haka wai yastaghfirullah da aka ambata kaman ya tuna wani laifin ne sai ya nemi gafara Allah ba dan ya kalli alƙibla ba a cikin ban ɗakin da ba yanda ya iya haka aka gina shi ko kun fahimci wannan mas'ala ta uku suka ce a yana neman gafara Allah ne ga wanda ya gina ban ɗakin dan me yasa ya gina yana kallon kawa an gane ko eh kuma wannan dama ana son ka nema ƴan uwanka mu'minai gafara yanzu kam gashi an samu mutane ko wannan hadisin bai je musu bane sun gina banɗakuna suna kallon alkibla da haka istighfarin da su Abu Ayyub al-Ansari suke in suka shiga kamar suna tausayawa wanda ya wannan ginin ne cewa suna nema ma gafarar Allah yayi gini bisa kuskure domin ya gina matsugunai suna kallon alkibla an gane ko shi ko nema wa masu laifi gafara sunna ne to wannan yana cikin abin da wasu malamai suka kakkawo don fitar da maganar istighfari dinnan da aka ce suna neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala a kan ainihin wato abin da suka aikata na kallon alkibla sai dai ibnu da ƙiƙul idi yake cewa nastaghfirullah kalmar muna neman gafarar Allah yuradu libani alkanib ana nufin ga wanda ya gina wannan banɗakin ala hadhihi sura almamnu'ati inda an gane ko innama hamalahum ala hadha tawil annahu idan harafa anha lam yaf'al mamnu'an domin tunda ya ce wannan harifu anha muna karkacewa alqibla din to in har sun karkacewa alqibla me ya kawo istighfari ai ba su aikata laifin komai ba ko kun fahimci me ake so a faɗa ai da ya shiga ban daki sai ga ginin yana kallon alkibla kuma ya ai ya ce ya karkace to tunda ya karkace ai bai kalli alkibla ba to istighfari ne mai shi kuma sai malaman da suka ce ana nema wa masu ginin ne gafara sai suka kawo wannan hujja suka ce to ai in kun ce shi yake nema kansa gafara to ai bai kalli alkibla ba domin ya karkace wa alkibla din to in ya karkace wa alkibla sai ya zamto istighfarin yana yi wa waɗanda suka yi wannan laifin ne na gina ɗakin wato ɗakin banɗaki yana fuskantar alƙibla an gane ko wal aqrabu amma dai zancen da yafi kusa da ma'anar hadisin anna hustighfaru li nafsi yana nema wa kansa gafara ne wala alla zalika li anna hustaqbala wastadbara bi sababi muwafaqatihi li muqtadan nahi ghalatan aw sahawan saboda ba don komai ba saboda ya saba wa ma'anar hadisin ta hanyar fuskantar alƙiblan ko sa ko fuskantar alƙibla ko juya mata baya bisa kuskure ko bisa sahau fa ya tazakkaru fa yanharifu wa yastaghfirullah ma'ana in ya shiga tunda dama asali haka aka gina bandakunan suna kallon ina Ka'aba kun fahimta to in ya shiga sai ya manta da cewa kallon wato yanda aka gina bandakunan sai ya mantar da shi an hana kallon alkibla da aka sai ya fara zaman sai ya tuno fa alkibla suke kallo sai ya maza ya karkace to dan wannan zaman da ya fara ya kafin ya tuna ya karkace alkibla to shine yake neman gafara wai da ana ta son ka fahimci saboda an ce ya shiga ban daki ya kuma karkace alkibla kuma ya nemi gafara to da ya kamata a gane neman gafarar nan me dalilin sa ko kun fahimta to shine duk malamai suke ta faɗar wannan dan a samu cikakkiyar ma'ana ta shi wannan istighfarin da aka yi magana to ina ganin wannan shine kamar dan abin da zamu dan kalata cikin duk da cewa akwai mazahib da yawa game da kallon alkiblar ko a cikin shin hukuncin kallon alkiblar ya shafi ginannen wuri ko hadda inda ba ginanne ba akwai wanda suka ce in gurin ginanne ne kana da ikon ka kalli duk inda kake so an gane saboda yanzu misali idan ginin yana kallon alƙibla to ai kai lokacin da ka shiga yanzu kai ba alƙibla kake kallo ba kana kallon bangon banɗaki da aka bangon banɗaki kamar shine shamaki tsakaninka da alƙibla shi sa wasu cikin malamai suke ganin in guri ginanne ne to wannan hukuncin babu shi kenan ana maganar idan guri wanda yake buɗaɗɗe ne to shi ne ba za ka kalla alƙibla ba kuma ba za ka bawa alƙibla baya ba kamar yadda za mu ji a cikin babin da za mu karanta na gaba insha Allah ta'ala qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a min ar-rukhsati fi dhalika Abu Isa Tirmidhi yace to kwantar da hankalin ku ga wani babi da ya zo da sassauci akan wannan hukunci hukuncin fuskantar alƙibla ko juya alƙibla baya قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الكبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب babin da yake magana na an yi sassauci a iya fuskantar alƙibla idan za a yi bayan gida ko bawali an gane ko sai ya ce ga hadithin da yake magana akan haka sai ya ce muhammadu bin bashar wanda ake kira da bundar muhammad bin bashar ana kiransa da bundar alhafiz ne kuma thika ya ce to ya zantar da shi wannan hadithin ba shi kaɗai ba da kuma ɗaya malamin nasa muhammad bin bashar a muhammad bin musanna afwan shi kuma ibn ubaidin al'anzi ana yi masa alkunya da abu musa albasari an gane ko mashuhuri ne kuma thika ne tsaftun min al'ashira wa kana huwa wa bundar wato sun mutu kusan da shida a bundar muhammad bin bashar da muhammad bin musanna kusan duk suna da kusanci wajen rasuwa duk sun mutu kusan a shekara a cikin shekara guda duk suka suka rasu na fata an gane hala suka su su biyun suka ce haddata na wahabu bin jarir قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني أن نستقبل القبلة يا هنا مفسكنش القبلة ببول إذا ذا أي بولي أو فرأيته jabir dan abdullahi ce ni kuma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam qabala an yuqbada kafin ya bar duniya bi amin da shekara guda yastaqbiluha yana biyan bukatarsa kuma yana fuskantar alqibla an fahimci wannan kaga kenan kamar an samu wani sassauci daga dokar farko dokar farko ta hana a fuskanci alqibla ko kuma a juya alqibla baya yanzu kuma gashi daga baya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shekara guda jabir ya ce ni na gan shi yana biyan bukata kuma yana kallon alkibla an gane ko a cikin wannan babi akwai hadithi da aka samu daga abi katada da aisha da ammar bin yasir abu isa tirmidhi yake cewa kuma wannan hadithi ne wanda yake a wato hadithi ne a cikin wannan babi wato hadithi ne hasanun gharibun mun san abin da abu isa tirmidhi yake nufi idan ya ce hasanun gharibun ko to ku rike mana wannan kaga istadalla bihi man qala bi jawaz al-istiqbal wal istidbar fi sahara'i wal bunyan wannan cikin sabanin da malamai suka yi wayannan wannan ita ce hujjar malaman da suka ce an dage wannan dokar yanzu kana da damar ka fuskanci alƙibla ko ka juya alƙibla baya ko a cikin ginannen guri ne ko a buɗaɗɗen guri mafhum me hujja su suka ce ga wannan hadithin waja'alahu malaman da suka faɗi wannan sun sanya wannan hadisin nasikhan ya zama ya shafe li ahadithil man'i ga hadisan da muka karanta wancan satin na hana fuskantar alƙibla ko juya alƙibla baya wannan hadisin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara ɗaya kan yaba duniya ya nuna sabuwar doka da haka wannan dokar ta shafe dokar da ta gabata a baya an gane ko yawa sannan a cikin wannan akwai bayanin da ya gabata min annaha hikayatu fi'lillah umuma laha fa yahtamilu an yakuna li udhrin duk da cewa wasu malaman suka ce a wannan ba za a yi hujja da wannan ba domin hikayar aikin annabi a ce annabi ya yi wannan baya daukan baya daukan umumi yana iya daukan akwai uzurin da yasa annabi ya yi wannan ga malaman da suke ganin har yanzu suna nan akan ganin da Jabir ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla wajen biyan bukata suka ce akwai dalilin da ya kawo haka ba wai ya canza wancan dokar bace ta farko amma shi Abu Isa Tirmidhi yana cikin wanda ya tafi akan cewa an samu sassauci tunda ya ce babin sassauci na a iya fuskantar alƙibla bi baule za mu ci gaba da karanta hadisan za mu ji insha Allah babu ma ja'a fil nahyi anil bauli qa'ima babin da yazo na an hana yin fitsari a tsaye قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المكدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صلى وانا أبو تو حديثي دي مكي أنتم بابو تو na goma bari koma irin naku abinda na gani na karanta amma bari mu koma naku mu karanta shi insha Allah وقد روى هذا الحديث ابن لهيئة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة حد قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصح من حديث ابن لهيئة وابن لهيئة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه yake cewa ibnu lahi'a ya ruwaici wannan hadithin daga abin zubair daga jabir daga abi qatadatul al-ansari radiyallahu anhu abu qatadatul al-ansari yace annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yabul yana yin bawali mustaqbil al-qibla yana kallon al-qibla haddathana bi dhalika qutaybatu yace qutaybatu ibn sa'id shi ma ya zantar da mu wannan hadithin qala haddathana ibn lahi'a shi kuma ibn Qutayba yake cewa Qutayba Qutayba bin Sa'id yake cewa ibn Lahi'a ya zantar da su wannan hadisin sai dai hadisi ne da'iful isnad wa hadithu Jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam asahhu shine yafi inganci min hadith ibn Lahi'a fiye da hadithin ibn Lahi'a wa ibn Lahi'a ta da'ifun domin shi ibn Lahi'a da'ifi ne inda ahlul hadith a wajen malaman hadisi ضعفه يحيى ابن سعيد القطان يحيى ابن سعيد القطان يا رون ناشي وغيره دوننسا من قبل حفظه تبنغرن حدثا yana da raunin hadda don haka sai suka ce ruwayar jabir dan abdullahi a wannan babin tafi inganci na ba ta gani qala haddathana hannadu hannadu bin sari kenan qala haddathana abdatu bin sulaiman an ubaidillahi bin umar عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة duk daga cikin hadisan sassauci na cewa hukuncin an sassauta shi akwai hadisin abdullahi dan umar ya hau kan gidan hafsa cikin rukunin ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗakin hafsa ko dai ya hau dan ya ɗauko wani abu ko wata bukata ta hau da shi kan tsoron hafsa to tunda ban ɗakunan su buɗaɗɗu ne ba su da wato rufi ta sama sai ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu cikin ban ɗakunan gidan yana biyan bukatarsa amma mustaqbilar sham yana fuskantar sham mustadbiral ka'aba yana mai bawa ka'aba baya an fahimci wannan qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun to shi sa sai malamai suka ce in ka tattara waɗannan hadisan kaga can ga hadisin an hana fuskantar alkibla an hana bawa alkibla baya bi gha'izin aw bauli sannan mun karanta hadisin Abu Ayyub al-Ansari sun je ƙasar Sham wanda muka gama tattaunawa ɗazu shi ma sun je sun tarar duba da irin hani da annabi yayi suka sani suka je suka tarar da banɗakuna suna kallon Ka'aba suna karkacewa suna istighfari to yanzu kuma ga hadithin Jabir da hadithin Abdullahi dan Umar ka kyale na hadithin Ibn Lahi'a tunda shi ba shi da inganci hadithin Jabir ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fuskantar alqibla bi baulin fara'aituhu amma ni na ganshi qabla an yuqbada kafin Annabi ya bar duniya bi amin da shekara guda yastaqbiluha kaga wannan ya nuna cewa an samu nasikh wal mansukh ga kuma hadithin Abdullahi dan Umar ya ce na hau kan gidan Hafsa wata rana sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatarsa ya fuskanci ainihin ƙasar sham ya kuma juya ka'aba baya a ƙarshe sai malamai ka koma da suka tattauna sai suka ce idan guri ginanne ne to an ɗauke waccan dokar ta fuskantar alƙibla ko juya mata baya duba da waɗannan hadisan tun da dukkan waɗannan hadisan suna fa'idantar da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida ne to a cikin gida ne a ban ɗaki ne ginanne to idan mutum ya shiga ban ɗaki ginanne ko na gida ko na kasuwa to kada ya damu da ban ɗakin nan matsuguninsa yana fuskantar alƙibla ko ya juya alƙibla baya kada ya damu da wannan domin akwai hadisan da suka zo na sassauci in guri ginanne ne ana iya fuskantar duk inda mutum yake so ko ya fuskanci alkibla ko ya juya alkibla baya duk ba shi da matsala a ina dokar take sanda duk ka fita ko filin bal ko cikin daji kuna cikin tafiya aka mota ta dan lalace za a shiga sai ka ji cikin ka ya dan murda ko kana dan bukatar kai bawali to yanzu lalle in ka je ka fuskance kaga ina mahudar rana take ina rana za ta fadi to kakka kalli inda mahudan rana take kakka kalli wajen faduwa ta sai dai ka kalli kudu ko kalli ina arewa saboda ina ne saboda fili ne wurin da haka dokar rashin kallon alƙibla tana nan in a fili ne amma an yi sassauci akan wannan dokar in a ginannen wuri ne wannan shine abu abinda abu isa tirmidhi yake so ya kawo mana na fa'ida a ƙarƙashin babu ma ja aminar rukhsati fi zalika an fahimci wannan babu ma ja'a bin nahyi anil bauli qa'iman babin da yake magana an hana yin bawali a tsaye قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائدا قال وفي الباب عن أمر وبريدة وعبد الرحمن ابن حسنة قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيدة الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت وهذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ومعنى النهي عن البول قائما على التعد على التعديب لا على التحريم وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم abu isa tirmidhi ke cewa aliyu bin hujr ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma ya ce sharik ya zantar da su daga miqdam ibn shuraihin shi kuma daga mahaifinsa daga umar muminai aisha Allah ya kara mata yadda na aisha take cewa man haddathakum duk wanda ya gaya muku annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iba duk wanda ya gaya muku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bawali a tsaye fala tusaddiquhu kar ku gaskata shi ma kana yabulu illa qa'idan da dai annabi baya yin bawali sai a zaune baya yin bawali sai a tsugune baya yin bawali a tsaye qala wa fil babi abu isa tirmidhi ce a cikin wannan babi an umar an samu hadisi daga umar wa buraida wa abdurrahman bin hasan dukkansu suna da hadithi kamar yadda muka faɗa in ya ce wafil babi an kaza an fulan an fulan yana iya ɗaukan ma'anar a cikin wannan babi da hadisin da ya kawo to akwai wasu sahabban da suka ruwaito irin wannan hadisin ko dai lafzan wa ma'anan ko kuma ma'anan na fata gani abu isa tirmidhi ke ce hadithu aisha ahsanu shay'in fi hadha al-bab ya ce hadithin aisha shine mafi kyawun abin da aka ruwaito a wannan babi wa asahu shi ya fi inganci to akwai kuma wani hadithin wanda aka wanda aka ruwaita a wannan babin sai abu isa ya ce wa hadithu umar ko da zaka ci karo da hadithin umar shi hadithin umar inna ma ruwiya an ruwaice shi ne min hadithi abdul karim ibn abil mukhari daga hadithin abdul karim ibn abdul mukhari shi kuma abdulkarim ibn abdul mukharik ya ji hadithin ko ya karbe shi ne daga nafi'u maula ibn umar shi kuma daga abdullahi dan umar shi kuma abdullahi dan umar daga mahaifinsa umar radiyallahu anhu qala umar yake cewa ra'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman sayyidina umar yace wata rana annabi ya ganni ina yin bawali a tsaye fa qala ya umar manzo Allah yace umar la tabul qa'iba karka dinga yin bawali a tsaye karka kuma yin bawali a tsaye fama bultu qa'iman ba'du ban ƙara yin bawali a tsaye ba tun daga wannan tun daga bayan wannan hani da annabi ya mun yace ban ƙara yin bawali a tsaye ba wannan hadisin da'ifi an gane ko Abu Isa at-Tirmidhi yake cewa inna ma rafa'a hadha al-hadith hadisin ba marfu'i bane wanda ya ɗaukaka wannan hadisin Abdul Karim ne ibn Abdul Mukhariq shi kuma Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq wa huwa da'ifun inda ahli al-hadith da'ifi ne a wajen malaman hadisi domin cikin malaman hadisi akwai ayyuba sakhtiyani ya da'afa shi wata kallama fihi kuma yayi maganganu akan Abdul Karim ibn Abdul Mukharib sannan Ubaidullah shi ma ya ruwaici wannan magana daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yake cewa Umar radiyallahu anhu ya ce ma bultu qa'iman munzu aslamtu yace tunda na musulunta ban ƙara yin bawali a tsaye ba kenan kafin ya musulunta yana bawali a tsaye amma tunda ya musulunta bai ƙara yi ba وهذا السوق من حديث عبد الكريم to wannan magana ta fi inganci hadisin ya fi inganci fiye da hadisin Abdul Karim ibn Abdul Bukhari wa hadithu Buraida fi hadha ghairu mahfuz hadisin Buraida ko da aka ruwaito a karkashin wannan babin shi kuma hadisi ne shaz ba mahfuz bane ai ka san a can babin a baya Abu Isa Tirmidhi ya ce wa fil babi an Umar wa Buraida to Buraida shi ma yana da wannan hadisin da ya ruwaita ne irin wannan ma'anar amma hadisin Buraida shaz ne ba mahfuz bane an fahimta ko wa ma'anan nahyi to wannan hanin da aka ce annabi ya hana sayyidina Umar tunda wannan ruwayar ta biyu ta tabbata ko wannan ruwayar ta Ubaidullah daga Nafi daga Abdullahi dan Umar ita wannan sahihiyar ruwaya ce fiye da ruwayar Abdul Karim ibn Abdul Makhalik to in haka ne menene ma'anar hanin to sai abu isa turmi zai ce wa ma'anan nahai ma'anar wannan hanin na an hana fitsari a tsaye anil bauli qa'iman ala ta'adibi bisa ladabtarwa ne ladabi ne la ala taharim ba akan haramci bane abu isa turmi zai ce ba wai haramun bane yin bawali a tsaye sai dai ya fi ladabi yi a tsugune yanda in mutum zai bawali ke tsuguna wannan ya fi daidai da adab an fahimta amma in mutum ya yi a tsaye ba haramun ne ba wannan shi ma in muka zo za mu sake buɗa mu tattauna za kuma mu ji maganganun malamai har in muka koma malikiya akwai inda ma suka ce wajibi ne yin fitsarin a tsaye so ya danganta da irin yanayi da kuma gurin da mutum ya samu kansa an gane ala ayyi halin wannan hanin abu isa tirmidhi ya ce ba na haramci ba ne hani ne na karhanci ko kuma na ladabi وقد روي عن عبد الله بن مسعود an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud kala yana cewa inna min aljafa yana cikin wauta an tabula wa anta qa'im wauta ce a kanka kana bawali a tsaye an gane ko abdullahi dan masudi ce wauta ce yin fitsari a tsaye to mun ji hadisan da suka zo na an hana yin bawali a tsaye ko abu isa tirmidhi dan ya balansi ya san akwai wasu hadisan kuma waɗanda su kuma suka ba da damar yin bawali a tsaye sai ce babu rukhsati fi zalika in ka dau dumi a can yace to mai da wukar babin da na yayi an yi sassauci akan haka قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسى على خفيه قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وسمعت أبا عمار الحسين ابن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضب عن أبي وائل عن هزيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي عن أبي وائل عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيده أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأبيدة الضبي صاحب إبراهيم وأبيدة ابن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم عن قالكم أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا حناد يتي حناد بن السري يا زن تدم ونا حديثي شيكما حناد ابن السري يكتشوى وكيو يا زن تدس ونا حديثي لقى أعمش daga abi wa'il daga huzaifa Allah ya ƙara masa yadda huzaifatu bin al-yaman yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subaqata qaumin yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen zub da sharar wasu mutane wata unguwa sun je wucewa inda suke zub da shara sai annabi ya je wajen wannan zubar da shara fa bala alaiha qa'ima sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawale a tsaye a wannan subaqata qaumin din fa ataitu bi wudu'in yace sai nazo masa da ruwan alwala fa zahabtu da nazo na ajiye sai na tafi li'ata akhara anhu dan dan jinye daga wajensa fa da ani sai kirawo ni hatta kuntu inda akibai har sai da nazo kusa da kafarsa fa tawadda'a sai alwala wa masa ala kufai yayi shafa akan hufunsa ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wasamitul jarud yaqul yace naji al-jarud yana cewa sami'tu waki'an yuhaddithu bi hadha al-hadith yace naji waki' yana zantar da wannan hadisi an al-a'mash daga a'mash thumma qala waki'un sannan waki'u yace hadha asahu hadithin ruwi an annabi sallallahu alaihi wasallam fil masih wannan shine mafi ingancin hadisin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da shafar hufi wa sami'tu aba ammar al-husayn ibn huray yace naji ammar ibn al-husayn ibn hurayth yana cewa sami'tu waki'an yace naji waki'u fa zakara na hawo shi ma sai ambaci kaman wannan hadisin qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa wa haka rawa mansur haka ma mansur ya roci wannan hadisin wa ubaidatu dabbi da ubaidatu dabbi su biyan duk sun roci wannan hadisin an abi wa'il daga abi wa'il shi kuma abi wa'il daga huzaifa mithla riwayat al-amash kamar dai waccan ruwayar da waki'u ya zantar da ita daga amash sannan Hammadu ibn Abi Sulaiman da Asim ibn Bahdala su ma sun ruwaici wannan hadithin dai daga Abi Wa'il shi kuma Abi Wa'il daga Mughira ibn Shu'ba kaga Abi Wa'il yana da ruwaya daga Huzaifa yana da ruwaya kuma da ainihin Mughira ibn Shu'ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadithu Abi Wa'il hadithin Abi Wa'il an Huzaifa daga Huzaifa as-Sahhu shi ya fi inganci fiye da hadithin abi wa'il anil mughira bin shu'ba an gane wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilm wasu cikin malamai ma'abota ilimi sun yi sassauci fil bauli qa'iman game da yin bawali a tsaye qala abu isa abu isa yace wa abidatu ibn amr as-salmani rawa anhu ibrahim an-nakhai yace wannan abida ibn amr as-salmani dinnan ibrahim an-nakhai yayi ruwaya daga gare shi abidatu bin wato abida dinnan ibn amr as-salmani min kibarit tabi'in yana cikin manya-manyan tabi'ai yurwa an abida an yi ruwaya daga abida annahu qala yana cewa aslamtu shi abidatu ibn amr as-salmani yace na musulunta qabala wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati bi sanatin da shekara shi sa aka ce yana cikin kibaru tabi'i wa ubaidatu dabbi shi kuma sahibu ibrahim shi kuma sahib wato sahibin ibrahim nakhai ne huwa huwa ubaidatu ibn mu'attib ad-dabbi wa yukuna aba abdul karim ana masa alkunya da abu abdul karim haka wannan hadisin kaga ya zo da sassaucin ana iya yin albaulu qa'iman babu ma ja a filistitari inda alhaja babun da ya zo na sanya labule lokacin da mutum zai biya bukata ya dan sanya labule ko wani shamaki wajen biyan bukata قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن أبي ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة والأعمش اسمه, سل... اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق قتيبة بن سعيد يا زنتر دسو أبو عيسى الترمذي وانا حديث آه عبد السلام ابن حرب الملائي shi kuma ya zantar da su sa'id ibn qutayba ibn sa'id wannan hadisin daga a'mash daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada alhaja idan annabi yana son zai biya bukata lam yarfa thawbahu baya dage tufafinsa hatta yadnu min al-ard har sai ya je dab da kasa an gane ko idan mutum zai biya bukata in aban ɗaki ne kaga wannan dama mutum yana cikin gurin da yake akwai hijabi akwai shamaki amma yanzu misali mutum zai kama ruwa akan hanya to kaga ya kamata kada ya yaye tufafinsa tun yana tsaye sai ya je dab da ƙasa sannan sai ya zara tufafin nasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai biya bukata a inda yake kaman babu wani gini ko babu wani killacewa to annabi baya ɗage tufafinsa sallallahu alaihi wasallam har sai ya kusanci ƙasa wannan hadithin sahihi abu isa tirmidhi yake cewa haka zarawa muhammad ibn rabi'a haka muhammad ibn rabi'a yake ruwayar wannan hadithi anil a'amash daga a'amash shi kuma a'amash daga anas hadal hadith wannan hadith warawa waki'un haka waki'u ya yi ruwayar wannan hadithi wa abu yahya al-himmani da abu yahya al-himmani anil a'amash daga ainihin wato al-a'amash قال yake cewa qala ibn umar Abdullahi dan umar yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada alhajata idan yana son zai biya bukata lam yarfa thawbahu annabi sallallahu alaihi wasallam baya dage tufafinsa hatta yadnu min al-ard har sai ya je dab da kasa wakil alhadithain mursalun duk hadisan guda biyu akwai irsali a cikin su an gane ko dukkan hadisan guda biyu akwai irsali a cikin su akwai riwayar Muhammad ibn Rabi'a an al-A'mash an Anas akwai riwayar Waki da Abu Yahya al-Himmani an al-A'mash shine yake cewa kilar riwayatain ko kilal hadithain mursal wa yuqalu ana cewa lam yasma al-A'mash min Anas domin akwai inqita'i tsakanin A'mash da Anas domin A'mash bai ji hadisi ba daga Anas an gane to kuma gashi a cikin hadisin mun ji in ko koma can za ga an a'amash an anasi an a'amash an anasin idan har akwai inqita'i babu ruwaya ɗaya da a'amash ya ji daga anas to bayan da za a yi a'amash ya ce ya karɓo hadisi daga anas to da haka kenan akwai wajen wanda a'amash ya ji wanda shine wasiɗa tsakaninsu da anas to cire wannan shine irsalin ai an gane ko da haka kaga an samu irsali tsakani ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ما أعمش بيجي حديثي بدك وانا شكين صعب بيبا إيا أنس ما وقد نظر إلى أنس بن مالك يا دي تبا كلن أنس دم مالك وهو قال يتي رأيته يصلي يتي ناغ أنس ينا صلى kaga ai ba ruwaya yayi wajen sa bai ce ya taba ganin Anas yana sallah fa zakaru fa zakara anhu hikayatan fi salah da haka yakan ambaci wata hikaya ta sallah game da Anas saboda wata rana kila yana zaune ko ya zo wuce ya ga Anas yana sallah ya tsaya ya kalli irin sallar Anas to yakan hakaito irin sallar Anas duba da yadda ya gani wal a'mashu shi a'mash ismuhu Sulaiman ibn Mihran sunansa Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad ana masa alkunya da Abu Muhammad al-Kahil wa huwa maulan lahum kuma shi maula ne nasu قال الأعمش كان أبي hamilan fawarrathahu masrukun yace mahaifina ya kasance hamilan wato ya zama kamar an an yi hamala da shi wanda wato kamar shi mahaifinsa kamar an zo da shi ne an ɗauko shi an gane ko da haka kamar yana nuna shi maula ne nasu ma'ana ba ɗan cikinsu ba ne maulansu ne domin mahaifinsa aka ɗauko aka zo da shi da haka kamar irin a ce ba ɗan nan ba ne mahaifinsa ne aka zo da shi shi kuma aka haife shi a nan an gane ko dawowa to shine yake cewa kana abi hamilan fa warathahu masruqun da aka shi yasa masruqu warathahu ya gadar da shi a game da su wannan family din da ya zama maulan su tunda maulal qaumi minhum idan aka yanta bawa a gida to ai wannan bawan ya zama dan gidan da haka in mai gidan ya mutu ba shi da magaji ai maulan ni'ima yana cikin masu gado shi yasa masruq da yazo sai ya bashi gado domin ya zama maula a gidan kuma gashi an samu mai gidan kila ya mutu babu wani magaji sai maulan su shi kuma maulal qaumi minhum ban sani ba ko an gane to insha Allah sai mu tsaya a babi na 11 insha Allah za mu sake daukan hadisan mu dan daddauki wasu abubuwa da malamai suka ce akan su a darasin mu na gaba kafin mu kara gaba insha Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah